وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da ashirin da takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na tara daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafa profesan sunna الدكتور الشيخ محمد ابن مطر الزهراني الله يغفر تامشي muna tattauna wata matsala mai muhimmanci dangane da alfaslu thani inayatu salafi bis sunna irin kula da ainihin magabata suka baiwa sunna wajen haddace ta tabbatar da ita rubuta ta isar da ita da kuma yada ta mana ya ɗauko bayanai masu tsawo sai ya zo wata gaba lokaci ya ƙure mana da haka za mu ɗauko daga wannan gaba da ya ce kama kanatil qaba'ilun na'iya anil madina tursilu ilaihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'dha afradiha kamar yadda aka samu wasu ƙabilu da suka yi nesa daga madina sukan aiko da wasu daga cikin ɗaiɗaikun 'yan ƙabilunsu liyata'allamu ahkamal islam domin su san hukunce-hukunce na musulunci min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga manzon Allah sun mayarji'u ilaihim sannan sai su koma ga ƙabilunsu mu'allimina suna masu karantar da su wa murshidina kuma suna masu shiryar da su da ɗora su akan shiryar da annabi ya zo da ita sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam bal kana sahabi yaqta'u al-masafat yace kai akan samu sahabi ma ya yanke tazara ash-shasi'a mai yawa wato long distance ya yanke tafiya mai tsawo liyas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an mas'alatin nazila dan ya tambayi manzon Allah game da wata mas'ala wadda ta afko yanzu ne abin ya faru au hukumin shar'iyyin ko kuma wani hukunci na shari'a wanda dama akwai amma shi bai san shi ba sun yarji'u sannan sai ya koma garinsu la yalwi ala shay'in ba zai koma ga wani abun ba misali ya tashi tun daga makka ya zo madina don ya yi fatawa akan wata matsala da ta afko mishi ko kuma ya tambayi wani hukunci na shari'a ana gaya mishi wannan hukunci na shari'a ba zai ce to bari ya je kasuwa kuma ya je siyo ajiwal madina bari ya je a'a kawai ya gama wannan abin kawai sai juyo wannan maganar an yi ta ne don ka san matukar yadda suka ɗauki matsala da muhimmanci komai kankantarta kuma komai rashin yawanta ko kun fahimta jama'a idan ya zama matsala kwaya ɗaya ce ta faɗo a yanzu zaka iya zuwa kai tambaya famin babu aula ashe zaka iya tara matsaloli masu yawa domin babu aula ashe zaka iya tafiya domin neman ilimi to waɗannan himmomin sun yi sauki a yanzu da wahala ka samu mutane da za su iya haka na taɓa buga muku wani misali wanda ya daɗe ya nemi ni yawo a rai kuma yana bani mamaki mutum ne ya tashi daga tudun jiko a nan zaria ya je ya same ni a muciya a nan zaria fa da keke ma ya zo don ka tabbatar da cewa tafiyar ba nisa ne da ita ba yana tambayar ina littafin da ya ruwaito hadisin dunkula hannu a sallah hadisin ajinu yana son ya ga littafin ne ya ga hadisin sai ni ce mishi to wannan mai sauki ne sai dai littafin a yanzu da ake magana yana abuja amma zan je abuja in na dawo ya zo insha Allah sai ce ai shi daga nesa yake na ce mishi daga ina kake daga wani gari ya ce daga tudun jikun yake na ce ai ba nisa ba gashi da keke ka zo ba ba ce ka ai da nisa gaskiya saboda Allah dawowar da bai sake yi ba ke sai ya je irin ustazai ne masu miƙe yana wa'azi sai ya ce shi ya zo wuri na ma na kasa nuna mishi littafin sai wani wanda ya gabace shi akan irin wannan hasada ya ce a ƙarya kake ce dukkan mu muna hasada da wani ne amma mun san cewa wallahi gaskiya in ya faɗi magana yana da dalili cewar kaje ya kasa nuna ma littafi ƙarya ne yace kaga dai ban san maganar ba faɗi yadda aka eh to ya ce littafin baya nan yace a to tunda ya san da zuwanka bai san da zuwanka ba ya sa maka rana ka dawo baka dawo ba kuma ka zo ka ce kaje ya kasa nuna maka jama'a littafin fa da ake magana kun gan shi nan yanzu a baya na to a wannan lokacin yana Abuja ne fa to misali kawai yanzu yanzu din nan fa sai ka faɗo mini yanzu yanzu sai ka faɗo kana neman wani littafi sai in ce maka wannan littafin baya nan yanzu haka jama'a akwai littafanmu suna nan kanta guda cike da ɗaki guda a muciya ba mu ɗauko su ba to yanzu ka zo tambaya sai ya zama littafin da kake tambaya yana muciya ya za mu ce maka ai kaga ba mu ne annabi Sulaiman da za mu ce qala ifritun min aljinni ba ko aljani ifritu yaje kwaso mana yanzu yanzu nan ko qabla an yartada ilaika barfuka ko qabla an taquma min maqamika ba mu ne annabi Sulaiman ba dan haka dole a ce je kaka da lokaci ka ba amma kaga rashin sanin muhimmin mas'alar sai na ce mishi yanzu shi Imamu Ahmad ai shi Abu Ishaq al-Harbi mutumin Bagdad ne amma ya tafi ainihin wato mutumin iraki ne amma ya tafi dimashku sham can ya je ya ruwaito hadisin ya zo ya rubuta sannan ni kuma daga madina na siyo littafin nan na kawo maka shi najeriya so kai duk yanzu wannan tafiyar ba ta nisa ba sai kai da zaka zo daga cikin jikun zuwa muciya to hakika na al'amari bari ku ji jama'a akwai mutane da yawa waɗanda Allah ya musu baiwa sai dai nasu ɓangaren na gudunmawar baiwar ta bayyana suka tashi su yi don haka baiwar ba ta bayyana ba shi ne mahaifinka ya sai gona ya aje maka ya koya maka noma yana kwanciya ya mutu sai ka sai da gonar sai kai gaba sai ka dawo kuma yunwa ta afkowa gida kaga abin duk da ya kamata shi a matsayin shi na uba yayi kai kuma fa ba kai naka ba akwai ustazai da yawa suna nan waɗanda da a ce za su gane su yanzu ba irin samari ne 'yan duniya ba kaza ba a'a abinda kake so kawai yanzu kai ya za ka yi kai karatu don haka karatun ya fi komai muhimmanci ka wayi gari kafin kowa ya tashi kai har ka riga ka yi wanka kar ka samu matsala game da karatu ka dubi littafi ka yi nazari ka yi kaza ka yi kaza bayan ɗan lokaci sai ka ga sun zama malamai to amma sai kawai sai ka je ka samu ustazai ne a cikin angwanni kawai sai su shankake sai su ta hira ilmomin da da su ake malanta ba za su iya ba saboda me saboda kawai suna ganin to ai dole ne gwamma su su dan shakata gwamma su su dan huta gwam abinda malaman salaf suka ce innal ilma la yustata'u bi rahatil jismi ba a samun ilimi da hutun jiki sai ka ji kowace gaba ta ka ciwo take kuma lafiyar ka kalau saboda mai lokacin da mutane ke jin daɗin bacci lokacin kai kake karatu sannan mai suka sake cewa man talabal ula suka ce sahirar layali wanda duk ke son ɗaukaka to ya raya dare raki da ibada ne da karatu ne sannan sai sake cewa tarumu al'izza summa tanamu laila kana son ɗaukaka ilimi sannan kai ta bacci da daddare sai ce wal jununu fununu to hauka fanni fanni ne kai naka fannin da ka ɗauka kenan kai ma ka tabu ba zai yiwu a ce kai ta bacci da daddare kuma ka waye gari kana da ilimi ba kenan waɗannan maganganu in ka fahimce su jumillar su abin da suke cewa ilimi ba a samun shi sai an ji jiki dubi annabin Allah Musa mai yace laqad laqina min safarina hadha nasaba mun haɗu da wahala a wannan tafiya tamu ƙaro ilimi ne na biyu dare shine lokaci mafi natsuwa wajen ainihin wato yin karatu saboda a lokacin nan mutane kwaramniyarsu ta kwanta ko ta yi sauƙi kai kanka ka yi bacci ka tashi don haka a matsayinka na ɗalibin ilimi imma ka kwanta farkon dare ka tashi tsakiyar shi ka yi ibada ka yi karatu ka sake kwanciya ka tashi ƙarshen dare ko kuma in babu gajiya tattare da kai sai ka yi karatu farkon dare tsakiyar dare ka kwanta ƙarshen dare ka sake tashi kai karatu ka yi ibada amma abin da ake so a nuna shine ɗalibin ilimi mai neman ilimi to gaskiya saboda Allah ya kwanta ya bacci minal mahdi ilal lahadi tun daga farkon dare har ƙarshen dare to wannan ba nashi bane ko kun fahimci wannan jama'a kuma barin gaya ma idan har ka saba da harkar karatu fa kaga wannan littafin sai ka karance shi bayan sallar azhar kafin sallar la'asar bayan sallar la'asar kafin sallar magariba sai ka karance wannan to ka ɗauka kullum kana yin haka za ka tafi gidan mai ne ana layin mai sai ka je ka shiga layin mai sai ka rike littafi kana ta karatu azabar zama a layin da ake ji kai baka jinta za ka tafi banki ne an ce ana layi sai ka ɗan rike littafi sai ka tafi da shi wannan azabar da suke ji da kuncin zama a layi kai baka ji to duk waɗannan na daga cikin ayyukan da ya kamata ɗalibin ilimi yayi amma ka shiga cikin anguwanni ka gani mutane kawai suna iddi'a'in su ne malamai ko su ne ustazai amma fa ba abin da ya shafe su da karatu kuma wai in karatun ne abin da suka ɗauka kawai dan wannan karatun da suke wa ɗaliban su a islamiyya saboda suna ganin waɗannan ɗalibai ana ta ce maka sayyidin arithmetic sayyidin li'irabi sayyidin tajwidi baka san cewa wannan kana ba su daidai da mustawarsu ne kai kuma yaya za kai kai kuma daidai da kai abin da da wannan magana take son ta nuna muhimmancin da malaman farko suka bayar ga harkar ilimi ta kai waɗanda ke kusa da madina sai su zo su zauna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa kusa da madina kuma sai su turo wakilansu sannan wannan ya nuna maka yadda ake al'amarin ba zai yiwu gaba ɗaya ku taho ba kuma ba zai yiwu gaba ɗaya ku zauna ba ko an fahimta jama'a to sannan sai kadiyya ta gaba da muka tattauna wadda take da muhimmanci a jiya ita ce na daga cikin kuskuren da wasu suke kai kuma an turo ka ne daga Bauchi ko daga Kaltungo ka taho kai karatu bayan ka yi karatu madadin ka koma suna can suna tsammani suna jiran ka to kuma sai ka ki komawa to wani kuskuren kuma in ka koma kuma sai ka koma da tunani irin na wurin da ka bari a kuskure ne shine wurin da ka bari ya riga ya kafu akan wasu abubuwa waɗanda can in ka je kai kuma za ka biyo musu a hankali ne akwai matsaloli da yawa waɗanda ka san cewa waɗannan ba makiya sunna ba ne masoyanta ne saboda santa ne ma suka tura ka to amma ba daga zuwa a makon da ka je sai ku fara faɗa da limamin garin ka ce to a cire liman fa dan bai iya tajwidi ba liman bai iya nahau ba hudu ba shi ta juma'a ba te ba a'a saka ci gaba da bin liman yana nan kana jin kurakuran na hau yana nan kana jin kurakurai na tajwidi amma abin cewar wannan ba shine iya kwazon abin da liman zai ba e kuma shi shine limamin su e kai yanzu ka zo fa to tunda yanzu ka zo me zaka yi babban abin da zaka bada muhimmanci na farko shine hakuri na biyu shine almuhla ka saurara ka rinka yin saurare wato ka rinka bin al'ahammu fal muhimmu yanzu aka zo ka samar musu da wani darasi ne durus amma sannan sai kuma ka samar da durus khassa sai ka ga durus amma din nan halli man yana zuwa ana nan aka buɗe durus khassa ana tafiya a hankali sai ka ga halli man shi ma ya fara lallabowa in aka zo don liman ya ji daɗi a to liman ya albarkaci wannan majalisi namu to liman buɗe mana da addu'a a liman rufe mana da addu'a in ka ji wani kuskure game da liman bi shi har gida ala gafarta mala e ga wani littafi yi nazari sai yayi nazari yayi nazari shi nan sai ka zo ala gafarta mala ni cikin littafin nan ne na ga wata magana sai nake so mu dan ƙara bibiyar magana nan mu gani a hankali kai da shi domin inda kai kayo karatun nan kaga ya zama established ba rana ɗaya bane yanzu hauka ne ka ce kana son University of Technology ta Agric da ke makurdi a zuwa same ta ta zama kamar yadda wannan take ta sardauna a nan a biyu samu zai yiwu ba zai yiwu ba ko kun fahimta jama'a me yasa wannan kusan shekara nawa kusan shekara hamsin ko sittin wannan kuma dududu ba ta wuce shekara ashirin ba so ashe dole ne za a ga wasu abubuwa waɗanda ita ma tana nan tafi to wannan yana daga cikin matsalolin matasanmu idan suka zo suka yi karatu a wuri suka ga wurin yadda ya abin nan sai su je garin su suna ta faɗa ku je Zaria mana ku gani eh ku je Kano ku gani mana eh Kano sun riga sun yi kaza eh mu ba za mu yi ba a Kano fa kaza ake yi ya manta yakin da aka yi kafin a kai a Kano ya manta shuhada'u nawa aka kaddamar a Kano ne wani ya tashi ya kira as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallan farko fa da watan azumi ba su san haka ba don as-salatu yaushe ake kiranta a ƙasar nan kiran sallah na biyu to as-salatu khairu minan nawm in aka ji ta a ƙasar nan dalili ne akan to ba za a ci gaba da sahur ba don kiran sallah na biyu ne to kuma hadisi ya ce a kiran sallah na farko ne shi da ya tashi kawai ba dai an karanta a hadisi ba eh sai hau kawai ya kira as-salatu khairu minan nawm mata suka ce ko sauke girki ba ai ba ka ce as-salatu khairu minan nawm suka fito da tabarya za a yi tashi hankali a masallaci aka ce ya hau ya sake yi ya hau ya sake wadda ba a salatu ba ya soke wacce a Kano a masallacin Malam Jafar aka yi anan anan gadan kaya to amma yanzu ba sai a yi su ma waɗanda ke faɗan zai ga sun samu suna yi so ya kamata ku fahimci wannan jama'a zaka zo ka samu mutane bakin sunna suke ba don da dama wallahi zaka ga wasu za su yi sha'awa ne wani tafi ka mana karatu ka zo karantar da mu to amma in ya koma cikin wata guda sai ku ji an ce ko an raba masallacin ya zo ya dargaza garin saboda shi wai inda ya yi karatun nan ya samu wurin ya nuna haka yake abin wannan kuma rashin nunar muna fama da ita a fagage na addini da rayuwa sai a ɗauki matashi sai a ɗora shi minista haka ɗora shi minista ko aka ɗora shi wani darakta ko wani kwamishina ko wani kaza sai ce ya je ingila ya gano irin yadda ake shuka fulawoyi akan titi haka sai zo ya ce akwai wani titi a nan local government din duk za a shuka waɗannan fulawoyi a yi bikin ƙaddamar da fulawa a kashe mata naira miliyan talatin ka gani madadin ya duba menene al'ahammu yanzu a mu wurinmu wannan matsala ce dai mai muhimmanci kowa ya tsaya yi tunani to don malam ya buga mana misali sai ya ce akhraj al-bukhari fi sahihihi bukhari ya fitar a cikin littafin shi as-sahih an uqbata ibn al-harith daga sahabi uqbatu dan harith أن امرأة أخبرته بأنها أرضعته shi uku batu ɗin sahabi ne yana makka kun san makka da aka zo aka buɗe ta to sai ya zama kuma yanzu ba, ba, ba ma'anar hijira ba, ba sauran hijira tunda makka ma ta zama ƙasar musulunci shine ya ce la hijrata ba'ad al-fatih babu sauran hijira bayan fatuhu makka to shi wannan yana daga cikin sahabban da suke zaune a makka yi aure an tare da shi da amarya sai wata mata bakar fata baiwa ce sai ta zo ta bashi labari bi annaha arda'athu wa zawjatahu tace ta shayar da shi nono da shi da matar shi kaga yanzu ba aure kenan farakiba min faurihi nan take shine min faurihi nan take sai ya hau abin hawan shi wa kana bi makka dama yana zaune a makka ne da ya hau abin hawan shi qasidanil madina ya nufo madina hatta balaga rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai da ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fasa'alahu an hukumin lahi fi man tazawwaja imra'atan sai ya tambayi manzon Allah game da hukuncin Allah game da mutumin da ya auri mace la ya'lamu annaha ukhtahu ukhtuhu min ar-rada bai san cewa yar uwar shi ce sun sha nono ɗaya ba me Allah yace menene hukuncin Allah ثم أخبرته بذلك من أرضعتهما sannan kuma wadda ta faɗa musu wannan magana ita ce wadda ta shayar da su ko kun fahimta wace hanya ya samu labari ta matar da ta shayar da su amma fa ya yi auren ne bai san haka ba faƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya ce kaifa wa qad qila yaya za a yi tunda an riga an faɗi ma'ana tun da dai an faɗa kuma ya tabbata ba wani abu da za a yi sai ka rabu da ita matsayinta ɗaya da matsayin ‘yar uwarka aure ya ɓaci wannan hadisi na cikin bukhari a cikin kitabul ilmi bukhari ya ƙulla mai babu ya ce babin rihla fil mas'alatin nazila babin da ke magana akan rihla shine ka tafi neman ilimi fil mas'alatin nazila game da wata mas'ala da ta faɗo mala yace a duba fathul bari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu hadisi na tamanin da uku haka bukhari ya sake kafa hujja fa da wannan hadisi a wasu wurare da dama daga ciki shine ana karɓan maganar ahlul khibra idan wannan yana da masaniya akan abu to in ya faɗa ana yarda da shi shine wannan mace ta shayar da su musulma ce ba a da wani zargi akan ƙarya ko ƙazafi game da ɗabi'unta tutun da ta zo ta ce ai na shayar da kai na kuma shayar da wance to magana ta ƙare fa jama'a kuna fahimta ba kuma sai an ce to a je ta yi alwala ta saba qur'ani ta yi kaza a'a matukar musulma ce ba a tuhumarta da wani abu ta zo ta ce a ai kai wannan yarinyar da ka aura ai na taɓa shayar da kai ita ma kuma na shayar da ita ba fa ya nuna sai kun sha nono a lokaci guda kai an haife ka 1990 yau shekara ka 20 ka sha nononta ita kuma yarinya an haife ta 1994 ta sha nonon shekara 16 kaga ka girme ta da shekara hudu sai aka zo aka yi aure a yanzu sai wata mata sai ta zo ta ce ai lokacin da mahaifiyar shi ta rasu da ta haife shi ai wuri na aka kawo shi na shayar da shi to haka ne eh to ita ma wannan yarinyar ai mahaifiyarta tana zuwa makaranta in za ta je makaranta ni take kawo ajiyarta in kuma ta kawo in tana kuka lokacin ni ma ina shayarwa sai in bata nono ta sha shikenan auren ku ya mutu ko kun fahimta na jama'a eh sai ga tana ba su nono dole ne musamman kamar yadda na taɓa wani misali sai a yi zaman gidan haya irin zaman yawa ɗin wannan ta kawo ɗanta ta shayar wannan ta shayar da ɗan wannan eh daga baya kowa Allah azurta shi ya ji ya gina nasa a nashi anguwar sai an taho wata rana yawon sallah yaron nan ya ga yarinya a ce ai wannan ai gida ɗaya muka zauna wannan ai magana ta ƙare kawai kwantar da hankalinka sai a je sai an gama haɗa magana kuma a an taɓa shayar da su nono ɗaya aure ya mutu na matuƙar a cikin daga sanda aka haife shi ne zuwa lokacin da ike shekara biyu daga lokacin haihuwa zuwa sanda yake shekara biyu matukar ya sha nonanta ko so ɗaya ne to ta zama matsayin uwa gare shi ko so ɗaya ne ko kun fahimta ba wai sai ya sha yau wata ran ya sha jibi ya sha gata ya sha a'a a wannan lokaci shine nono ke gina mishi kashi amma daga bayan shekara biyu na rayuwar shi to duk wani abu da zai ci zai sha na nono to sai dai sha shi don jin daɗi kawai amma ba don shi ne abinci ba waka zalika kana min adatihim radiyallahu anhum kuma haka yana daga cikin al'adar su su sahabbai an yas'alu zaujatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karfa kamanta ana nuna maka kula da sahabbai suke game da sunna ko to daga cikin al'adarsu wajen kula da sunna sai su je su tambayi matan annabi shi ma ya ta'allaku bi shu'unir rajuli game da abin da yake da alaka da sha'anin namiji ma'a zaujatihi tare da matar shi li ilmihin bi zalika saboda su matan annabi suna da ilimi akan haka misali sai wani sahabi ya je ya samu mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko annabi na yin wanka tare da matar shi sai ta ce eh to in ya zo yin wankan tsirara ike yi tik ko kuwa yana barin wani gyauto a jikin shi sai ta ba shi ansa a nan me yasa zai je ya tambayi wannan matar saboda shi annabin ba da rai to amma wannan abu ne wanda in annabi yana yi ta yi yayi da ita ko makamantan haka na aka ga urwatu dan zubair wanda duk da malam bai kawo wannan a matsayin shaida ba amma yana daga cikin hujjojin da ya kamata a ce sun zo a wannan wuri uratu dan zubair wata ran yaje samu aisha kun san kanwa uwar shi ce yace mata an ce annabi yana sumbantar ɗaya daga cikin matan shi in yayi alwala zai tafi masallaci ko haka ne sai ta ce gaskiya ne sai ce gwaggwa ina ganin make ce fa sai ta rufe fuskarta sai ta kau da kai shikenan eh kenan yanzu kaga wannan magana me take nunawa wannan abin da annabi na da rai sallallahu alaihi wasallam za a iya tambaye shi amma wannan abu ne wanda su matan annabi sallallahu alaihi wasallama in har annabi yana yi to ai da su yake yi to ashe su mahallin aje a tambaye su ne wato kenan abin da wannan ke nuna maka ka fahimci sahabbai suna da hazaka sukan yi tambaya ga inda suka san za su samu ansa suna da yaƙinin yanzu za su samu ansan nan a wurin matan annabi eh ko a'a dan haka sai su tafi duk wannan yana nuna kularsu da me da sunna kama kanatin nisa'u kamar yadda kuma mata suka kasance tazhabu ila zaujatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suke tafiya ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama liyas'alnahunna dan su tambaye su an umuri dinihinna game da al'amarin addinin su mata na sahabbai sai su je suna tambayar matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ahyanan kai wani lokacin ma yas'alna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama matan sahabbai manzon Allah da kanshi suke tambaya ma yash'anu su'al ko ma yash'anu ma yash'ana ma yash'ana as-su'ala an as-su'ala anhu min umurihinna kun fahimta wa ahyanan yas'alna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani lokacin su matan sukan tambayi manzon Allah ma ya sha'ana ma ya sha'ana inda maza ne sai ka ce ma ya sha'u to ma ya sha'ana su'ala anhu abin da suka so su tambaya an umuri dini an umurihinna game da al'amuransu fa idza kana hunalika ma yamna'u an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama min at-tasrih lil mar'a idan ya zama akwai wani dalili da zai hana annabi ya fito karara ya baiwa wannan mata ansa bil hukumi shar'i na hukuncin shari'a da ta tambaya a mara ihda zaujatihi sai ya umarci ɗaya daga cikin matan shi an tufahimaha ta fahimtar da ita iyahu wannan abin da ta tambaya kama fi hadisi aisha kamar yadda ya zo cikin hadisin aisha radiyallahu anha fi kaifiyati tatahuri min alhaidi kamar yadda ya zo cikin hadisin aisha game da yadda ake yin wanka daga jinin haila kun fahimci tambaya wannan kadiyar jama'a saboda kula matan sukan je su tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam to in ya zama akwai dalilin da zai sa annabi ba zai iya fitowa karara ya faɗa musu ba kamar me kuma abin ya shafi jin kunya ne mace ce ta zo ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka koya mini yaya ake wankan haila sai ce ki samu ruwa da auduga da turare sai ki wanka sai ta ce kamar yaya ya ce ki je ki wanka da ruwa da turare da auduga to kaga ko kai ne ya za ka fahimta za a zuba ruwan ne ai turaren ne a cikin ruwan a rinka dangwalwa da auduga ana shafa koya za a koya za a haɗa ne sai ce subhanallahi ki je ki samu ruwa da auduga da turare ki wanka ki tafi baiwa Allah sai aisha sai ta kama hannunta ta ce zo nan yana nufin ki je ki samu ruwa sai ki wankan haila in ki gama wankan haila sai ki sa audigar sai ki dangwala a cikin turare sai ki bi duk inda jini ya kwanta miki kina gogawa saboda kada karni ya biyo baya to shi ya ji kunyan ne tsayaye mata bayanan waɗannan abubuwan keke da keke ina ne jini yake kwantawa mace ne idan ta haila ba a farji da gefen makamantan haka ba to wajen ya kwatanta mata wannan akwai nauyi shine sai ta ce to yaya ice ta tahari ki je ki wanka baiwa Allah ta ce kaifa a tatahar kamar yaya zan yi ya ce subhanallahi ta tahari ki je ki wanka aka ce baiwa Allah ko kun fahimta to in aka sami irin wannan dalilin annabi yakan ji nauyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama don aisha ta ce annabi yana da kunya kamar karamar budurwa lokacin da balaga ta zo mata karamar budurwa idan balaga ta zo mata nono ya fito mata a halin farko jinin haila ya fara zuwar mata a halin farko ta fi kowa jin kunya za ga kunya hatta ita kanta jin kunya kanta take yi to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da kunya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to jama'a kun ji wannan wannan hadisi ya zo cikin bukhari a cikin kitabul haidi babu dalkil mar'ati nafsaha babin da ke magana akan mace ta cuɗa jikinta idza tatahharat min al haidi idan tana wankan haila fathul bari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sha hudu hadisi na dubu uku da sha hudu ai ɗari uku da sha hudu to jama'a kun ji yanzu dai kowa ya ji yadda sahabban nan suke ko to sai malam ya jinjina musu ya ce haka ba kanat inayatu khairul quruni haka kula take ta waɗannan karnuka mafi alkhairi ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara musu yarda bis sunnatil mutahhara haka suke kula da sunna mai tsarki fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da rayuwar shi iqtida'an tamman bihi cikakken kwaikwayo suke da shi wa wuqufan inda hududi amrihi wa nahyihi da kuma cikakkiyar tsayawa a wurin iyakokin da ya bada umarni ko ya hana wa tasliman kamilan da kuma cikakkiyar sallamawa li hukumihi ga hukuncin shi sallallahu alaihi wa sallam waltizaman daqiqan da kuma lazimta ta keke da keke bi hadihi da shiryar shi wa hirsan shadidan da kuma kwaɗayi mai tsanani ala ta'allumi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin wato kwaɗayin sunnar shi sahabbai suna da matukar kwaɗayi akan kwaɗayi suna da matukar wato kwaɗayi dangane da koyon sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan suna da lazimta ta keke da keke iya abin da ya nuna musu nan suke tsayawa sannan kuma suna sallamawa ba sa jayayya sannan kuma inda ya tsaye da su kada a yi kaza nan suke tsayawa inda ya ce a yi kaza iya kaza haka suke yi wannan abin ya faru a rayuwar shi da bayan rayuwar shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sukan ɗauki zafi kamar yadda za mu zo mu ji wani lokacin akan ‘ya'yansu da sauran jama'a in ya kama suka ga za ka saɓawa haka idan sahabi ya ga ɗan shi ko wani zai saba wa hadisi sai kwabe shi idan ya saba sai ku ga ya ɗauki abin da zafi fiye da yadda kake tunani abdullahi dan umar ya tashi a masallaci yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la tamna'u ima allahi masajidallahi mata bayin Allah kada ku hana su zuwa masallaci ɗakin Allah to yana da wani ɗa Bilal sai zafin kai ya kama ɗan sai ya dubi yanayi shi kuma to ai yanzu matan sun canza ai wasu in sun tafi masallacin ma suna zubin adashi ne wasu ana haɗuwa ne ana sai da maganin mata wasu gulma ake yi wata ado take wata zuwa take ta shi yanzu abin da ya duba kenan shi kuma uban yana cewa ne manzan Allah ya ce kada a hana shi kuma yana cewa wallahi lallam na'uhunna wallahi sai mun hana su bayan sun canza ya ce kai ni ina cewa manzan Allah ya ce ne yanzu ni mas'ala ta sha bambar da taka ni na cewa manzon Allah ya ce kada hana kai kuma kana cewa wallahi sai ka hana aka ce tsine mishi albarka so uku ya ce kuma har abada ba zai sake magana da shi ba aka ce har suka mutu baya magana da shi dan shi ne na cikin shi ku karanta cikakken ba'asin na yana nan cikin fatul bari mujalladi na biyu sai da ya tattaro riwayar riwayar ahmad ce don riwayar bukhari da ta ce salim ya ce don shi salim kanin shi ne wannan abu salim ya ce fasami ituhu sabbahu sabban ma sami ituhu sabba ahadan misla sabbati na jiye mai zagi zagin da ban taba jin yayo wani irin shi ba da imamu ibnu hajar ya zo sai ya ce riwayar bukhari ta bayyana abin a dunkulen riwayar ahmad sai ta ce ya tsine mai ne albarka ya ce allah ya tsine maka albarka allah ya tsine maka albarka allah ya tsine maka albarka ba zan sake magana da kai ba har in mutu dan shi ne na cikin shi har ya mutu sahabbai allah in aka taba manzo allah yanzu aka ga tashin kiyama su tashi wannan ɗan shi ne na cikin shi kuma sahabi ne ibn umar kun ji wannan da kyau haka aka samu abu dauda ya ruwaito ni hadisi shi wannan suna zaune da ɗan ƙanwar shi ne ko ɗan yashi nis ɗin shi kenan ko sai ya gan shi ya saka abin nan tsakuwa ko dutse haka yana basusa ɗalla haka kun san yara sukan ɗan yi wannan wasa ɗan sa tsakuwa haka ɗalla to ashe akwai hadisi annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kada ka sa tsakuwa tsakanin yatsu ka harba saboda ita dai ba za ta kashe maka dabba farauta ba sai dai in tsautsayi ya hada sai ka buge dan uwanka ka ka tsiyaye mai ido ka fasa mai ido na haka sai ga wannan ɗana shi yana yi haka yayi sai ce kai eh kada ka kuma idan annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to to can ko zafin kai ne ko tsautsayi ne ko mantuwa ce sai sake ɗauka sai yayi sai ce in ce maka annabi ya hana ka sake yi to ba zan sake magana da kai ba har abada shi ma har abada bai sake magana da shi ba so eh, matsalolin da muke ɗauka da sauki in ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba sa ɗauka da sauki sam na wa alaikum eh duk bai halatta ba duk irin shi ne robalin ka sa misali dal zai kashe maka dabba farauta to amma tsautsayin ya hada fas sai ka buge idon wani shikenan Allah ya kyauta abinda waɗannan riwayoyin da na kawo suke nuna mana shine yadda sahabban suke da kula ko to bari ka ji fa nan ka ji ibnu umar yadda aka ka ce dan shi ne wata ran sai zo yana kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan za ku yi aikin hajji ku yi aikin hajji tamattu'i sai wani ya ce to amma ai babanka umar cewa yake yi a yi ifradi ya ce kai e in ce maka annabi ya ce ka ce babana umar ya ce to tashi ka ba muri fita ya sa aka fitar da shi daga masallaci wannan riwaya tana nan a cikin sunan tirmidhi ku karanta muqaddima ta sifatu salati sai da ya kawo wannan hashiya sannan ku tuna riwayar sahabi abdullahi dan abbas wadda asali tana nan a cikin musnadul imam ahmad amma ku je ku ɗauki littafin fatuhul majid ko taisirul azizul hamid je ku karanta sharhohin waɗannan riwayoyi abdullahi dan abbas ne ya miƙe a masallaci shi ma yana cewa allah ya farlanta muku aikin hajji kuma in za ku yi aikin hajji ku yi tamattu'i shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi shi yace ayi sai wani ya ce to amma Abubakar da Umar ai su kuma sun ce ayi ifradi to sai Ibn Abbas ya dauke wuta yace jama'a za a yi kwaran kwatsa kwaran kwatsa za ta faɗo yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama an kusa a watso muku duwatsu daga sama aka ce me yasa yace ina cewa manzo Allah ya ce kuna cewa abubakar da umar waye abubakar da umar me yake nufi waye abubakar da umar in aka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi to wannan shine matsayin sahabbai to kuma wannan matsayin ina son ku gane ba matsayi ne na kabilanci ba wannan goyon bayan ba su ne wa annabi dan shi dan kabilar su bane abin da ya hada su da shi shi ya hada ni da shi shi ya hada ka da shi shine musulunci da biyayya da haka kenan yadda ake yadda kaga sun yi dinnan haka duk mai imani zai yi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'ana kadai haka mu'minai suke cewa in haka ce Allah da manzon shi sun hukunta kaza sai su ce mun ji mun yi da'a to jama'a wannan ita ce tarbiyya wannan kuma shine matsayin sahabbai kuma wannan ita daga cikin kular da suke wa sunna kenan ba sa sassauci game da ita sannan ba sa tsoron wani abin tsoro saboda sunna an tafi aikin hajji sai wancan ɗa salim sai ya dubi sarkin musulmi hajjaj a lokacin shine amirul hajji sai ya ga ya daɗe bai fito ba gashi kuma rana ta fara haske hantsi to ba so hantsi ya tafi sosai ba a fita daga maka an tafi ainihin arafa ba ai an tafi mina ranar tarwiya don haka hajjaji yana cikin bayi wurin wanka sai wannan yaro salim ya je doki kofa ya bubbuga hajjaji ce waye sai ya ce ni ne salimu dan abdullahi dan umar sai ya ce lafiya ya ce in dai sunna kake so to ka fito lokacin da manzo Allah ke fitowa yayi to sai hajjaji ya shaka shi shi za a ce wa sunna shi sai ya shaka amma tunda an ce sunna to ba zai iya fada da abin directly ba sai ya zo wurin baban wannan da Abdullahi dan Umar ya ce ga abin da ɗanka ya faɗa gaskiya ne sai ce eh wannan magana sai hajjaj ya sake shaƙa wato yaron nan ya yi min rashin kunya kai kuma ka ce abin gaskiya ne amma ya ce abin gaskiya ne dan ɗan shi ne ya faɗa sai dan ita maganar gaskiya ce amma fa abdullahi dan umar ya san sakamakon wanda di ya gaya wa hajjaju gaskiya kisa ne mahallin shahid kenan sakamakon haka ku hajjaj ya kashe shi shine da aka tafi mina sai ya sa yaran shi a je a samu kidiya a je a sa mata poison a sa mata guba a kanta a je a kwakula ƙasa daidai kofar ɗakin khaima ta abdullahi dan umar a sa ta yana fitowa ko sai ya taka fi ah masu kadamaki a daidai inda tsakiyar kafa shi take din nan shikenan wannan guba ta bi jikin shi ana dawa aikin hajji ya mutu hajjaji kenan yadda ka ji haka riwaya tana cikin bukhari abin da nake so ku sani abdullahi dan umar ya san sakamakon wanda ya gaya wa hajjaju gaskiya shine kisa amma tunda ita gaskiyar daga annabi ne to sai an faɗe ta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yasa wani ba ƙauye ne ɗan shi yayi zina da matar mai gidan da aka tura shi aiki sai aka je aka nemi fatawa sai aka ce a ai fatawa za a ba da baiwa ɗaya za a ba da awaki guda ɗari to shi kenan sai a ɗan gyaggyara ka san malaman ƙauye ko yanzu akwai abubuwan da aka yi Allah kai wa laifin amma su ne custodian na Allah su ne wakilan Allah in suka ɗan ba sadaka sai su gyara fatawa sai ce a ba su baiwa da kaza kaza kaza sai ba ƙauyen ya ji hukuncin bai mishi ba to da ya taho ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai ya ce na zo wurinka ga abin da ya faru yaya hukunci yake ba amma da ya zo sai ya ce wa annabi na zo wurinka ne kai mini hukunci da littafin Allah haka cewa ma yi illa qadaita ni bi kitabillah kar ka sake kai min wani hukunci sai da littafin Allah yanzu gargadin wa yake kenan kamar annabi yake gargadi ba to ba sai annabi ya shaka ba shi ma kun fahimta ya shaki fushi ya ji haushi ni ni mai littafin Allah ni zaka ce kai duniya ta lalace annabi bai faɗa haka ba sai ce haƙƙan zan yi maka hukunci da littafin Allah sai shi ma abokin husuma ya ce tabbas ni ma na yadda kada a yi mana sai da littafin Allah manzo Allah bai ce a kai ma ashe irin shi a'a tunda gaskiya ce aka faɗa to da nan ne da mai muktasar ya zo a cikin kitabul hududi sai ce to in aka zaunar da kai gaban alƙali ko duk wani mai hukunci ba kai rashin kunya ban kace to amma fa ni da littafin Allah nake so ai mun hukunci ba kai rashin kunya ba kowai dan duk duniya da lahira duk awwalina wal akhirina ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa mai bai ji haushi ba da haka kai ma an faɗa ma an ka ji haushi ka ji haushin banza an faɗa mai bai ce an mai rashin kunya ba an ka ce an yi maka rashin kunya ka yi muguwar fahimta an yi maka tambihi ne an faɗakar da kai ne don me a nan ka yi hukunci da littafin Allah shine zama lafiya an ba haka ban aka je Allah lahira matsala ne jama'a kun fahimci matsayin sahabbai game da sunna ko to ba sa sassauci kwarai da gaske sannan kuma bari ka ji wani abu sahabbai ba sa ainihin wasa game da 'ya'yansu game da sunna bari ku ji hadisi ya zo cikin sahihul bukhari abdurrahman ibn aufin kowa ya san bayan shi sahabi ne ya san kuma yana ɗaya daga cikin goma 'yan aljanna ko to kuma shi babban attajiri ne cikin attajiran madina in fa in banda irin su Uthman ba waɗanda suka fi shi kuɗi jama'a kun fahimci wannan da kyau da ya samu kanshi a halin kasuwanci ya mamaye shi baya iya samun lokacin karantarwa wata ran ya fito sai ga ga ɗan shi na zaune a ƙofar gida ga abdullahi ɗan abbas can ya tara yara yana karantar da su sunna sai shi abdurrahman sai cewa ainihin tashi ya ce wa ɗan shi tashi ka je ga ga ga ga ga wani ce yana karantar da mutane hadisi wannan yaron shine abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf wanda kullum zaka ji hadisin shi daga aisha daga ibnu abbas daga aisha daga ibnu abbas tashi ka je ga malami can na karantarwa a halin shi ɗinnan ya fi wancan malamin karatu amma me ya lura da shi bai da lokaci sannan ga karatu can ana yi sahabbai ba su da wasa dangane da sunna ranar juma'a ce sarki ya ba da dokar kar wani ya sake tashi na fila bayan shi ya hau kan mimbari aka zuba fadawa sai ga abu sa'idin kudri ya shigo masallaci an fara huɗuba sai ya miƙe kabbarta na fila fada suka zo suka tsaya kan shi da takobi aka idar da sallah aka idar da juma'a aka tashi masallaci tija tija tija aka gama duk hayaniya da ya koma gida sai ɗaliban suka zo suka ce algama ta malam irin zamanin naku fa ya canza abubuwan sai kun ba a hankali ku sahabbai saboda zamani ya kai yanzu wasu sarakuna ne ga sunan muna tsoron kada wata ran aulakanta ka a masallaci mu kuma ka san ba bari zami ba to kaga sai ta hargitse yace gaskiya ne amma fa ba zan bar abin da manzon Allah ya mutu ya ban mu akai ba yace saboda magana wani ko kun fahimta jama'a na ɗaya kenan na biyu shi wannan sahabin wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi da Muslim shi wannan sahabin Abu Sa'id annabi ya gaya musu wajen zakafi da kai idan alkama ce to mudun nabi biyu idan sauran abubuwa ne gama gari su ne mudunnabi hudu to ya iso sai ya zo ya samu mu'awiya ya yi fatawar cewa duka za a rinka ba da mudunnabi hudu ne kunga ko mu ma nan ai haka ake komai ma mudunnabi hudu ne amma alkama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mudunnabi biyu ce sai shi abu sa'idin ya ce a'a ina da hali ba wai talauci ba ne amma biyu zan fitar aka ce me yasa yace saboda haka annabi ya koya mana ce eh to amma ai muawiya shine khalifa musulmi ga abin da yace kai ba zan bar maganar da na ji daga annabi saboda maganar wani ba yanzu waye ya mayar wani sahabi ne dan uwan shi kuma wanda ya fi shi karatu ya fi shi daraja amma matsalar shi fa yana da wannan dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kaɗan ne cikin matsayin ainihin sahabbai dangane da abin da ya shafi sunna idan kana son ka ga irin waɗannan abubuwan na sahabbai mai ɗimbin yawa ko ga sunan darimi nan ka ɗauka za ka yi wata guda kana karatu kitabu sunna galibin hadisai da ya tattara a farko farkon littafin shi duk akan haka ne da riwayoyin sahabbai sannan sai ka koma al-imam ibnu abdul barri a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi duk ya tattara wannan game da ayyukan sahabbai da makamantan haka to shine sai malai yake cewa na ina dan zuwa kaɗan sai ce to kaji wannan yadda sahabbai suke kenan sanda annabi yake da rai ko amma ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da annabi ya rasu fa fa innana najiduhum radiyallahu anhum sai ya zama mu dinnan mun samu sahabbai idafatan ila ma sabaqa zikruhu duk da abin da ya gabata wanda aka ambata a baya na cewa a sanda yake da rai suna da biyayya ko to kuma yaslukuna majalatin ukhra lil inaya bi sunnatil mustafa sai ga sahabbai suna bin wasu fagage kuma daban-daban waɗanda ke ta ƙara tabbatar da kularsu da sunna a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wal hifazi alaiha da kuma tsare ta da kula da ita min zalika na daga cikin aikin sahabbai da ainihin suka ƙara faɗaɗawa bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama hifzuha haddace ta wata sabbutu min zalika da kuma ƙoƙarin tabbatar da ita haddaɗin misali sahabi sai ya haddace hadisi idan ya haddace hadisi sai ya tuna lokacin da annabi ya faɗi hadisin ai ba shi kaɗai ba ne akwai wani auren sai je ya same shi wani e ka tuna wata rana da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasu baƙi har ya faɗi wani hadisi game da kaza eh ka tuno wannan hadisin eh ka haddace eh to bari in karanta maka tawar riwayar ka ji ko na haddace daidai sai ya zauna sai ya karanta sai wannan sahabin ya ce daidai ne ko kuma a akwai dan ƙari kaɗan ko kuma ka ɗan yi kuskure kaza tasabbut shine ƙoƙarin confirmation tabbatar da yaya how sound how authentic yaya nagartar abin da na haddace har zuwa yau sahabbai kenan yake cewa hatta kana ahaduhum yarhalu fil hadith al wahid har kaga ɗaya daga cikin su game da hadisi ɗaya ya hau abin hawa ya tafi masafata shahari tafiyar wata guda liyata sabbata min hifzihi don ya tabbatar da haddashi wannan ya faru ga wani sahabi ne ya taso tun daga madina jama'a sai da ya tafi ƙasar sham neman wani sahabi da aka gaya masa hadisin sai aka ce ai wannan sahabin an yi postin din shi ne yana misra sai sake tashi sai ya tafi misra kuma daidai ce hadisin annabi sallallahu alaihi sallama game da kaza kaza kaza kaza haka yake sai ce haka yake sai ce to alhamdulillah tashi ka raka ni sai ce ina yace zan koma ni yace a na aika a kawo ruwa a kawo matashin kai ka dan miƙe sai ce a dama ya zo ne ya tabbatar da dan kai kadai ne na iya tuna mun ji maganar to shine nake son in tabbatar haka abin yake sai rako shi ya sake kwaso wata guda ya sake tahowa wa kazalika kitabatuha haka nan kuma rubuta ita sunna din fi suhuf a jikin takaddu wal ajza da wasu bangarori na takaddu ko wasu bangarori na ice ko bangarori na fata kar ku manta kamar yadda zan zo in kawo mana a ƙarshe ƙarshen waɗannan darussa insha Allahu ta'ala sayyidina ali sai da ta kaifa takarda ya samu ya rubuta wasu hadisai sai nannaɗe su sai soka a cikin kuben takobin shi tare da takobin yana rataye da takobi duk inda ta kama in yaƙi ne yaƙi in karatu ne gashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ya kai matuƙa wajen kulansu sahabbai kenan an fahimta to malam yake cewa summa nashruha bainan nasi sannan sai kuma yaɗa waɗannan sunna a tsakanin mutane sahabbai ba su da wasa dangane da wannan wa ghairi zalika min al majalat da ma dai waɗansu al'amura na daga fagagen yaɗa ainihin wato sunna Allahu akbar kamar yadda wani malamin mu a Madina yake gaya mana jama'a tarihin kafa jami'ar islamiyya da ke Madina ya fara ne daga lokacin da ga wannan kwari wannan shi suke kira wadul asir wadul asir shi wadul aki kamar yadda kuka ga kubanni take a zaria kun ga kubanni tun daga ina ta taso tun daga wajen UPE kaga ita ce jubi ta ratso ta ta wannan ta faso hanya Kano ta to cikin tudun jiko ta haura kwarin dan goma ta sake wucewa ta ratsa tudun wada ta tafi can ta tafi can ta hade da kakiyayi haka ne to haka wadul aqiq yake wadul aqiq ya taso tun daga wajen zulhulaifa gaba da nan ma amma ina faɗin inda muka saba ji da daga wajen zulhulaifa ya yanko ya taho ya taho ta cikin ainihin madina da ya taho ta cikin madina sai ya zo ya wuce ta gaban dutsen uhud shi yasa bayan an rufe waɗannan sahabbai akwai lokacin da ya taɓa ambaliyar ruwa sai ya nemi wawa ko waɗannan kaburbuka na sahamza shi yasa sai aka cire kaburbukan na sahamza inda suke a yanzu ba nan ne inda annabi ya sa su ba wadul aqiq ya zo ya keta ta cikin inda kabarin yake ne sai aka kwashe su sai aka matsa da su to wannan wadi din wannan kwarin sai sake tahowa sai ya zo yanzu sai sake wucewa ta gaban jami'ar islamiyya sai tafiye cikin dawako to wannan wannan kwarin wato kamar shi ya raba madina biyu to sai ka ce kamar nan shine inda asalin cikin garin madina yake to sai aka samu sa'ad ابن ابي الوق... ابن ابي وقاص سيته نعم kunga kunga ga madina nan sai ya hauro kware sai zo nan sai share daji sai kasa gida to duk sahabbai sun sani da ƴaƴan sahabbai da tabi'ai har tarihi ya dawo shi ne za ka sa wurin asru sa'ad asru sa'ad wato kamar fadar sa'ad to amma asali ba gida ne yake nufin yi ba makaranta ce kuma makarantar hikimar yana son ya ɗibo ‘ya'yan waɗanda ba larabawa ba
sai na tara su a nan ya karantar da su sai na postin ɗinsu kuma ko garurukan su ko kuma wasu garuruka to da aka zo aka yi shawara za a yi jami'a wadda ake so a yi ta a madina amma za a rinka kwaso 'ya'yan mutanen da ba laraba ba ko ba 'yan ƙasar saudiya ba shine sai aka samu wani malami ya miƙe musu wannan tarihi sai aka ce a yi ta a kufan ta sa'ad shine aka yi jami'ar islamiyya inda ta na haka yanzu ka zo zaka shiga jami'ar islamiyya sai ka haura wannan wadul aqiq din asali sa'ad ne wannan to abin da nake so ku gane ka ji kular sahabbai zuwa ga sunna wannan me ya kamata inda za a bi tsari ya kamata fa a sa wa jami'ar suna ne after sa'ad asa sa'adu ibn abi waqas university of kaza kaza kaza ko islamic university of kaza kaza kaza a dai samu sunan sa'ad ya shiga ciki kamar yadda yau ake cewa jami'atu su'ud al-islamiyya jami'atu abdul aziz jami'atu fahad jami'atu abdallah duk ga jami'o'i nan har wannan sarkin da ke yanzu kowa da jami'a shi wannan da sai ta zama ta sa'ad ibnu abi waqqas saboda manufar shi ce ake ci gaba da ita kenan jama'a yanzu bari ku ji da za a samu wani daga cikin ku yayi wannan hikimar da za ta zama alkhairi mai dimbin yawa wallahi shi yasa kwanaki na je wucewa zan tafi abuja da na kalli wani estate na wani dattijo sai na ce koma in je in same shi ne kawai kai tsaye ba tare da wata wasuta ba in ce to alhaji wannan estate tun da ba komai kake da shi ba ka bani shi mana in mayar da shi kawai ya zama quranic village a bayan gari kana barin kaduna kana haura wannan gada sai ka ainihin samu estate babba to amma kewaye da anguwar galibi arna ne saboda haka kowa na jin tsoron ya je ya zauna a wurin dan da rikici ya tashi arna datse wurin ma suke suna kashe musulmin da suka zo wucewa balle musulmin da yake da gida a wurin to ga estate guda na alhaji sani zangon daura ba a komai a wurin da zai kafa makaranta ne abin bai yiwu ba turkish international suka zo za su yi haya abin bai yiwu ba wurin yana nan kawai ba kowa a ciki to yanzu wannan wurin a ce an same shi sai ya zama quranic village kawai wurin ba abin da za a yi sai karatun qur'ani su kan ustazai suna tsoron arna ne arna su zo ko kuwa a zuba ustazai laila na har da azuzuwa da hostel komai akwai a wurin fa duk abin da ake so akwai a wurin kawai is a matter of a sami naira miliyan biyar a renovating wurin a gyaggyara shi shikenan duk duniya sai a ji labarin gurin kullun na zo wucewa sai na kalli wurin kawai ran nan ne wannan abin bai wuce wata uku ba fa sai kawai wannan tunanin ya zo min shi ba zai ba kafirai haya ba yana da aƙida shi ba zai siyan musu ba shi kuma musulmi zai ji tsoron ya zo ya kama haya a gurin shi kuma ya riga wuri Allah ya mallaka mishi shi tintin to ba maganin shi kenan ba a je ta karatun Qur'ani gaskiya har yanzu ban yanke shawarar ba zan je fa in same shi ba duk ran da zan je ba zan sa shamakin kowa ba saboda ba wani tsegumi ni ne wane wane wane wane na zo ne gashi gashi kawai shi kenan it's a matter of a ko a'a saboda wani lokacin sai an taimake su da shawara mai kyau ina fata an gane amma kai yanzu a samu wuri irin wannan to an samu wani malami ahalus sunna a Kano da ya tafi can hanyar gwarzo ya je share daji yanzu abin da yake ya gina ɗakuna ya gina wurare kawai yara suna nan suna ta hadda Qur'ani ahalus sunna a Kano suna ta kai 'ya'yansu can suna yi abin da yasa so da dama ilimi yana buƙatar keɓewa wallahu alam shi yasa kuwa ga suka yi ta yin makarantun sakandare a daji a keɓantaccu da sauransu can bayan gari ka tafi ba silma ba duk wani wurin shashanci da zai ɗauki hankalinka in ma za ka to gantali cikin gari kafin ka zo ka haɗu da fatalwa ko ka haɗu da aljani ko wani abu dole ka zauna na fata an gane amma dai gaskiya ina gaya muku wannan yana daga cikin kula da ya kamata mu kuma mu bayar mu sunna a waɗannan zamunna ɗin Allah ya taimaka to sai malam yake cewa kullu zalika duk wannan abun fa da sahabbai suke yi suna yin shi ne wifqa manhajin ilmiyin daidai da tafarki manhajin amaliyin wa ilmiyin daidai da tafarki na aiki da kuma ilimi yumkinul ishara ila ahammi ko mala'imihi fi ma yali yace waɗanda zai iya yiwuwa mu yi ainihin wato nuni zuwa ga mafi muhimmancin fagage fage shine malahim an gane malamih malamih fi ma yali wato ku duba duk wannan abin da sahabban nan suke ko suna yi ne don abin ya dace da tafarkin aiki da ilimi wanda malam ya ce zai yi mu kuma mai ishara zuwa ga manya-manyan fagagen da sahabbai suke wannan ayyuka na'am wa yake kokarin tambaya da su wa alaikum salam a ba sahabi bane hajjaji ba sahabi bane hajjaji tabi'i ne tabi'i ne wasu abubuwa da yawa ma da aka rinka danganta gare shi ƙarya ne amma kamar wannan ya tabbata a cikin sahihul bukhari ne amma abubuwa da yawa jama'a an danganta mishi su waɗanda yake gaskiya sharri aka yi mishi ƙarya ne bara na samo mana wani littafi wanda wani malami ya zauna ya bincike na musamman akan hajjaji din nan sai sanya littafin hajjaji ibnu yusuf al-muftara alaihi to yana cikin littafanmu da suka bata abin ya mini ciwo bana sai na sake komawa wannan bookshop din sai na sake siyo wannan in fa har kofi biyu ma na siyo to ina tsammanin nan da mako ɗaya ko mako biyu ma littafan za su iso hajjaji ibn yusuf as-saqafi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yayi abubuwa ne daidai da yadda ya rinka fahimta duk da wasu abubuwan sun zama kuskure wato akwai mutane ne masu zafin kai waɗanda sai aka rinka ganin to sai an samu fa mutumin da yake mai zafin kai irin su misali lokacin ainihin mutanen kasar basra ne ko kufa abin ya dan kwanta mini sai suka sa kangara idan aka aika musu da gwamna ko sai su kama shi a ɗaka su mai dukan tsiya duka gari na wayewa sai su ɗora mishi jakan shi a kafa su ce baggarin sai aka ce to abin da za a aika da hajjaj shi dama an san shi da shi ma ga irin shi tun yana saurayi kuma malami ne fa ba wai dan iskan gari bane a'a malami ne amma kuma gashi da haka sai aka tura shi ranar juma'a da ya tashi tafiya sai ya rawani sai amawali ya rufe duk fuskar shi haka ba a ganin ko ina sai idan shi haka da ya tashi shiga kuma ana sa rai liman zai shiga da sanda sai ya shiga da takobi kuma a zare daidai sai kafa ta a ƙasan mimbari sai ya zauna haka yana kallon sa haka ba san kowaye ba da ya tashi inna alhamdulillah da ya jawabin khutba sai ce laqad ra'aytu ba'd ar-ru'usi qad ayna naga wasu kawuna sun nuna sai ci kawai da ya tashi sai zari amma wali sai aka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma ba ba su damar su fadi shikenan to da kaya abu kawai shi kenan ya yi teburi sai ce a yanka ka da kaya abu to da ya yanka uku hudu sai wasu suka fara guduwa daga garin to sauran sai suka nasu to shi yasa sai suka yi ta rubuce rubuce munana a kan shi jaji ibn yusuf ba sahabi ba ne cikin tabi'ai yake amma yan mazan jiya ne Allah ya kiyaye malam yake cewa in muka tsaya muka lura da ayyuka da yada ilimi da sahabbai suka yi to za mu ga ga fagagen da suka bada muhimmanci malam yace istash'ara sahabatu al-kiram izam al-mas'uliyya sahabbai sun ji girman nauyin da annabi ya dora musu al-mulqa ala awatikihim wanda ya dora musu a bisa kafadin su li shari'a dan kiyaye shari'a to sahabbai sun ji wannan wato sun samu fahimtar cewa wannan aiki yana da girma yana da muhimmanci kitaban wa sunnatan kiyaye shari'a tun daga qur'ani har sunna wa tatbiqaha da kuma aiki da su thumma tablighaha ila al-umma sannan isar da su zuwa ga al'umma ada'an lil amana don isar da amana allati ikhtiru laha waɗanda su aka zaɓa domin ita kama addaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ilaihi kamar yadda su ma manzon Allah ya ainihin wato isar da wannan amana gare su wa qad kanu radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yarda su sahabbai sun kasance khaira man hamala hadhihi al-amana daga cikin duk waɗanda suka ɗauki wannan amana to sahabbai sun fi kowa alheri wa khaira man addaha kuma sun fi kowa alheri cikin waɗanda duk suka isar da amana ba'da nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi wanda annabi ya fi kowa isar da amana to sai kuma sahabbai وكان هذا الاشتعال وكان هذا الاستشعار wannan irin filin din wannan irin jin da sahabbai suka yi li'izamil mas'uliya na girman wannan aiki muntaliqan mimma wa'auhu ya taso musu ne daga abin da suka kiyaye an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga manzon Allah fi misli qawlihi ga irin magana shi da yake cewa balligu anni walau aya ku isar da wannan sako da gare ni ko da aya ce to kun ji cewa ko da aya ne sai suka fahimci to ashe abin da yana da muhimmanci in an ce ko da aya to ina ga wanda ya sauke qur'ani kuma in an ce ko da aya kama ana cewa ko da hadisi ɗaya ne to ina ga wanda ya iya hadisi ɗari biyar to sai sahabbai su gane to al'amarin ashe akwai girma wa haddisu an bani isra'ila wala haraj sannan in bani isra'ila sun ba ku labari to kuma kwa iya zuwa ku karar da wannan labari babu laifi ma'ana sai abin da kuka ga ya saba ma shari'a idan kana da aboki bani isra'ila kenan ko kirista ko bai hude sai zo yana baka wani labari game da littafin su ko game da annabawa a wurin su in dai ba ka ji yayi karo ba ko to kai ma ka iya zuwa ka isar da labarin wannan hadisi yana nan cikin bukhari a cikin kitabu ahadisil anbiya wato jama'a littafin bukhari fa da mutanenmu irin mutane ne da an riga an gama nunuwa galibi su salaf da yamma ake karatun shi kuma ana yi ne kullum sai a cire ranar juma'a kawai amma asabar lahadi litinin talata laraba alhamis kullum bayan an yi sallar la'asar sai karatun sahihul bukhari sai ga an ɗibi ilimi mai ɗimbin yawa kai ka ji wani kitabu a hadisul anbiya labarin annabawa tarihin annabawa kasan tarihin annabawa yana da daɗi babu ma zukira an bani isra'ila babin da ke bayanin abin da aka ambata game da bani isra'ila to kun ji wannan kenan wa qaulihi sannan kuma sahabbai sun sake fahimtar cewa al'amarin nan na da girma da suka ji maganar da annabi yake cewa nabdarallahu ra'an sami'a maqalati Allah ya haskaka wa mutumin da ya ji magana ta wa wa'aha kuma ya kiyaye ta fa'addaha kama sami'aha ya isar da ita kamar yadda ya ji ta. Kunga wannan addu'ar akwai wani malaminmu Abdul Muhsin al-Abbad babban malami ne na ya ta karantar da littattafai na sunna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani littafi sai da ya tattara dukkan riwayoyin wannan hadisin da kuma fikin hadisin to daga cikin abin da ya faɗa nake son in kiyaye muku ya ce dukkanin mutumin da ya fahimci wannan hadisin to zai gane muhimmancin in ya ji hadisi ya natsu ya ji shi da kyau ya haddace shi da kyau ya isar da shi da kyau ya ce to sai ka ga annabara a fuskar shi haske kwarjini daraja karama a cikin fuskar shi don ku dubi hadisin me yake cewa nabbarallahu ra'an Allah ya haskaka Allah ya sa kwarjini ga mutum Allah ya sa mai farin jini Allah ya sa mai annuri da muhibba an gane sami'a maqalati ya ji maganata wa wa'aha ya ji maganata ya haddace ta fa'addaha kama sami'aha ya isar da ita kamar yadda ya ji ta domin farubba muballagin so da dama wanda ake isarwa da saƙon au'a min sami'in ya fi wanda ya ji maganar kula da ita ana annabi yana son ya nuna maka muhimmancin isarwar muhimmancin isarwar ita ce mai yiwa kai da zaka isar da saƙon wanda zai je ya ji saƙon ya fi ka aiki to in baka isar ba fa kaga an yi biyu babu kai baka aiki kai kuma baka kai wanda zai isar ba don haka a cikin shari'ar musulunci Allah ya kiyaye aka ce ko da ka zama mugun malami ulama bani isra'ila kenan shine kai baka aiki da karatun to amma ka sauke wani nauyin isarwa in ba haka ba azaba za ta yi maka yawa kai baka yi aiki ba kai baka isar da abin ba don haka ka isar in ka isar to abu ya yi sauki a kanka sai zama yanzu tuhumar ta baka aiki da abin ne amma ka ƙi isarwa kuma baka aiki da abin wato zuwan abin wurinka ya gama lalacewa kenan da haka duk sanda ka ji ka yi ƙoƙarin isarwa to amma don kasancewa akwai regulation akwai taka tsantsan za mu zo mu ji wani karatu kuma yanzu wanda zai nuna maka fa to wannan isarwar fa ana so ka yi ta da taka tsantsan ka yi ta da kula kuma kakkarin ka gaggawa za ka ji sahabban da suka zauna da annabi sallallahu alaihi sallama ba sa rawa kafa duk inda suka je suke qala rasulullah qala a'a kaga nan an kwadaitar da kai game da muhimmancin isarwa ko to za a zo a nuna maka isarwar sai in akwai bukata dan zaka zo ka ji an yi tafiya da sahabi kaza wata guda ba a ji shi yayi hadisi ko ɗaya ba mala ya ce wannan hadisi abu dauda ya ruwaito shi a cikin kitabul ilmi babu fadli na shirin ilmi tirmizi ma ya ruwaito wannan hadisi kuma tirmizi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahihun mala ya ce waka zalika fi misli qawlihi alaihi salatu wassalam haka nan irin maganar da annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗi ita ma ta baiwa sahabbai damar su fahimci muhimmancin wannan aiki na isar da saƙo da annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wanda ya min ƙarya da gangan ya tattali mazaunin shi a wuta yanzu me wannan hadisi yake nunawa ka isar amma fa in zaka isar ka tabbatar da cewa abin da zaka isar gaskiya ne in kai ƙarya ka danganta mishi wuta zaka wannan hadisi na cikin bukhari a cikin ainihin kitabul ilmi babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an fahimci wannan da kyau ko wa qawlihi haka nan magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace kafa bil mar'i kadhiba ya ishi mutum ya zama makaryaci an yi haddisa bi kulli ma sami'a ya rinka ba da labarin duk abin da ya ji duk abin da ka ji ka je ka karar to ka tabbata makaryaci wannan kadai ya ishe ka zama makaryaci yanzu yanzu kar ma ku kai ga hadisin annabi tukuna ku ɗauka labaran da kake ji a gari duk abin da ka ji ai an cewa na ya fito takara ai an cewa na an murɗe ka an cewa na yana na yana rabon kuɗi zai fito ta duk wannan labarin kai kuma kai ta isarwa ko zai yiwu ya zama gaskiya duka ba zai yiwu ya zama gaskiya duka ba wallahi bari ku ji wasu labaran suna yawo a cikin gari ko in ka je ka zauna da wasu manyan mutanen nan da ake labaran a kan sai ka ji ba su taɓa jin labarin ba su taɓa jin labarin ma'ana ba su ma taɓa jin ane musu ƙaryar ba a bakin ka suka fara ji ko kun fahimta jama'a to ka dawo kuma kan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ai dama makasudin shi ne yasa annabi ya faɗi wannan hadisi ya ishe ka zama ka ta fara makaryaci ga annabi ya zama dukkanin abin da ka ji an ce annabi ya ce ka je ka isa sai ka tabbatar shine maganar da za mu zo mu fara akan at-tahri wa tasabbut fi naqli sunna taka tsantsan da tabbatarwa kafin ka isar da ita sunna din wannan hadisi al'imamu muslim ya ruwaito shi a cikin muqaddima shine hadisi na biyar a cikin littafin sahihu muslim wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallam haka kuma magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace man haddatha anni bi hadisi wanda di ya faɗi wani hadisi yace daga gare ni ne yura annahu kadhibun aka tabbatar da cewa ƙarya ne ma'anar yura kenan ba yara bane ne yara shine yana gani yura aka tabbatar ka kawo hadisi sai aka zo aka bincika sai a gano hadisin nan ƙarya ne sai annabi ya ce fa huwa ahadul kazibaini haka za ka yi wasalin shi kazibaini ba kazzabina ba kazibai shi wannan mutumin ya zama ɗaya daga cikin makaryata guda biyu ku fahimci hadisi da shi cewa man haddasa anni bi hadisin ko sai ce cewa annahu kazibun ku fahimci wannan jumla wanda ya faɗi wani hadisi daga gare ni sai aka gano cewa shi hadisin da ya faɗi ƙarya ne sannan ya ce fahuwa shi wannan mutumin ahadun ha ahadun gazi ahadun gazi bai haka ya kamata da wanda da karuwa gazi bai fa huwa ahadul kadhibain shi wannan da ya faɗa hadisi ɗaya ne cikin matsaliyata ce to wanne ne matsaliyacin farko wanda ya kirkiri hadisi wani ne ya kirkiri hadisi ya danganta ga annabi ƙarya ne kai kuma sai ka kai hadisi to da kai da ka kai da shi da ya ƙaryar duk laifin kuɗa kuma sunan kuɗa kuma matsayin kuɗa amma fa a nan ka ji fa abin da ake cewa kai fa ka kai hadisi ne da dukkan hadisin hadisi yura sai aka yi bincike aka gano aka tabbatar da annahu shi hadisin da ka kawo karya ne amma fa a kai san da ka tashi kawo shi fa ba ka kawo shi da nufin hadisin karya ba ne kuma ba ka sani ba
kun fahimci baka sani ba nan bata zama hujja ba duk da baka sani ba ka kawo ne sai da aka bincika aka gano ko to kai ma ka zama daga cikin matsaryata guda biyu kenan wannan me yake nuna maka tun ranar farko da kake ɗauko hadisin ka tabbatar da gaskiyar shi tukuna sannan rana ta biyu da za ka isar ka ƙara tabbatar da cewa ya tabbata in ba haka ba to ka zama matsayin mai wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malam yake cewa wannan hadisi yana nan muslim ya ruwaito shi a cikin muqaddima shine hadisi na ɗaya ma a shafi na ɗaya a juz'i na ɗaya shafi na takwas zuwa na tara wa ghairi zalika min al ahadith yace da ma dai waɗansu hadisi waɗanda ke nuna irin yadda sahabbai suka kai matuka wajen fahimtar nauyin aikin ko domin ku duba nauyin aikin fa shi yake nuna maka wannan kaga wannan da yake cewa wanda ya ƙarya zai shiga wuta ya ishi mutum ya zama makaryaci duk abin da ya ji ya faɗi wanda ya ba da hadisi a gano ƙarya ne shi ma ɗaya daga cikin makaryata ne wannan yana nuna maka ashe isar da hadisin yana da muhimmanci ko tunda babu wani wanda zaka ji ana faɗin narko game da kuskure ko rashin isar da maganar shi daidai hakan ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai mala ya ce lidalika kulli saboda waɗannan dalilai baki ɗayan su kana sahabatu rudwanullahi alaihim sahabbai Allah ya ƙara musu yarda suka kasance ma'a hirsihim ala tablighi dinillahi tare da kwaɗayin su na su isar da addinin Allah lil umma ga al'umma ina son jama'a don Allah kowa ya ƙara natsuwa akan wanda yake kuji wannan magana sahabbai duk da kwaɗayinsu da suke na isar da addinin Allah ga al'umma, amma sun kasance shadidi taharri suna da tsananin takatsantsan wata sabbut da tabbatarwa fi ma ya runahu game da abin da suke ruwaitowa an rasulillahi sallallahu alaihi Allah. yanzu da dama matasa suna da hamasa isar da saƙon. amma ba su da hamasar tace saƙon suka zauna sai ka ji mutum yana ta wa'azi ya ɗauko hadisin ƙarya sai ka ji yana tafsirin alƙur'an yana kwaso hadisan ƙarya in ka ce mishi me yasa sai ce to ai yana ƙoƙarin ya karantar da mutane ne sai a ce eh kana ƙoƙarin ka karantar da mutane ka karantar da su ingantaccen abu to ai iya kokarin shi kenan a'a iya kokarin ka kenan eh to kokarin ka bai kai ka dauki wannan mas'ala ba sai ka tsaya ga abin da kadai zaka iya tafsirin alqur'ani jama'a ya wuce yadda mutane suke zato yasa tafsirin nan da muka fara jiya za mu bi muqaddiman nan a hankali ibn kasirin za ga ya kawo su maganganu daga sahabbai waɗanda makamantansu ne yau za mu karanta nan game da hadisi ko to za ga makamantansu kuma game da ƙur'ani wajen sahabbai suna da taka tsantsan akan yanzu nan su fassara aya aka tambaya abubakar menene ma'anar wa inaban wa abba menene abba sai ce ban sani ba aka ce mishi kana balarabe baka san abba ba yace to idan na faɗi abin da ban sani ba a littafin Allah wace sama za ta lullube ni kuma wace ƙasa za ta ɗauke ni a wurin Allah ranar kiyama Umar da ya zo yana hudu ba shi ma sai ya zo wa ina wa abba ya ce to inabi dai mun san inabi amma ita kalmar abba din nan lallai in muka ce sai mun gano ma'anarta a wannan wurin to wannan matsawa kai ne don haka mu wuce amma fa ina son ku san ba wai da san kalmar da abba din da larabci ma'anarta shine ciyawa kawai ciyawa amma tsoron da suke ko ta zo da wata ma'ana ce wadda ba ita Allah yake dan me ba kalmar sallah ba kalmar zakka ba sani amma sun zo a Qur'ani ba da yadda suka sani ba to waye sanar da kai abba din ma ko wani abu ne daban yanzu dudu kalmar sakara in girman Allah ya ranar da shekarar littafin al'arabiya baridi ba da ake karantar da zuwa islamiyya da ke ce sayyara mota to yanzu aka zo aka bude suratu yusuf wadda an sayyara ce me zai ce dan islamiyya zai ce sai mota ta zo ko kuwa cewa zai sai mota ta zo to yanzu ko kun fahimta abin da abubakar yake tsoron aiki ne abba duk mun san abba umar duk mun san abba amma matsalar da yi da wani abu yanzu to sahabbai suna da takatsantsa amma yanzu sai ga mutum ya yi rawar a ce za a tafsirin qur'ani kuma ina je ya nazari english translation ko kuma hausa translation ilimi na usulul tafsir ba zai yi shi ya bai san wannan ilimin ba a to wani abokina ne yake gaya mini a zamfara ne aka zaɓe su aka sa su su ne kwamiti na tacewa da tantance malaman tafsiri ko da aka yi aka yi da hantsi sai aka ce to a tafi break a dawo kafin bayan sallah a zahar a dawo sai ga wani dattijo ya zo shekarar shi wajen tamanin da hudu da ya zo sai ya sami shi wannan abokin na bai san su ne malaman masu tacewa ba yana zuwa ya ce yaro an ce nan ne ake tace masu tafsiri ya ce eh ya ce ina suke yake a ai baba an tafi a dan shakata sai bayan sallah da ada ni ban ma sanya suke yin abin nasu ba tun da ni na manto jallalai ne amma da nake cikin ya ka manto baba ya ce na manto na ji kuma an ce ma tambayoyin da suke akwai tsauri ya ce ta ni ma dai lallai ɗazu na saurara na ji da ɗan tsaurin kan ke kyau ya ce to yanzu waɗanne irin tambayoyi ne yaron nan kaji ana yi sai ga wata aya sai ce ta ya ce to kaga da dajjalalai ne na da sai in duba kafin su zo kun fahimta ai Allah ya kyauta sai ce to baba ba ka daɗe kana tafsiri bai ce shekarar shi sittin yana tafsiri ai ina lillahi na ilaihi raji'un wato wata waka ce da al'amiru san'ani ya yi ta ku za akwai rubuce-rubucen da malamai da suka daɗe a duniya sun yi wasu rubuce-rubuce suna matasa to rubuce-rubucen ka gansu akwai akwai kuruciya a ciki wato wakar ya yi ta ne lokacin da ya ji Muhammad bin Abdulwahab ya bayyana shi kuma yana matashi sai yana yaba mishi su dama Muhammad bin Abdulwahab ai al-Amir sanani da wani annu'aimi su biyu ne matasa suka taso a garin suna fada da shirka amma wannan shekara 22 wannan shekara 25 ga kuma manyan malamai ana ta rikici da su to can sai suka ji wani wanda ya kai sa'an waɗannan manyan nasu yana irin wannan da'awar a can maka kuma to shine al'amiru san'ani ya rubuta wata waka wakar ka karanta ta tana da zafi to a ciki sai wata jumla ita ce nan na tuna yake cewa wa inna azaballahi izbun li ahliha yace azabar Allah tana da daɗi ga waɗanda za su shata kaga akwai furuci a wannan magana azabar Allah tana da daɗi ga wanda za su shata za a sha azaba wato kamar munna yake ka sha azabar ma to yanzu dan girman Allah shekara sittin baba kana tafsiri amma an jawo aya ɗaya an ce to naji dai sun yi wa wani tambaya game da ayan nan ɗazu dattijan nan ya ce ta ai shi ma bai san fassara wurin nan ba amma da ya zo da jallalai ne shi da sai marmaza ya duba saboda mai yiwa shi ma za a yi mai tambaya akan wannan ayar sama shekara sittin me yake faɗa mutane to jama'a mu ji tsoron Allah lallai muna son isar da sako yana da muhimmanci ko amma hamasa ba za ta isar ba zil babanka bai da lafiya duk yadda ka so kai mishi operation eh za ka je ka samu sabuwar reza da allura da zare ka gama ka cire cutar ka ɗinke saboda haka ya kamata mu gane hamasa ba da ita ake abu ba da ilimi ake abu to in ilimin ya taho da hamasar to sai a samu ilimin kuma sai regulating sai gyara hamasar amma gaskiya tsabar zafin kai kawai jama'a wallahi ba za ta kai mu ga ko ina ba sai sa kowa ya koma ya natsu ya fahimci karatu tukuna to a ƙarƙashin karatun in ma duk abin da za ka yi sai ka yi don haka jama'a kun ji na'am na'am a ƙadba amma akwai abba aina ne abba take yawa wa faki hatan wa abba to abba din ne e a kuskure ne na ya mutsa ayoyin e wa faki hatan wa abba wa faki hatan wa abba shine asalin aya to abba din ce ba ƙadba na wancan ba wa faki hatan wa abba to menene abba to shine ba wai ba su sani da larabci ba ne a'a amma matsalar menene ma'anar da ya zo a ƙur'ani shi yasa na kawo muku sayyaratu dukkan ku kun san sayyaratu to yanzu in ka ga waja'at sayyaratun fa au fa fa arsalu waridahum fa adla dalwahu suka ce to mota ta zo suka aiki karan mota ya ɗibo musu ruwa a guga to kaga wannan fassara ta ya dace da zamanin ka ne kai dan islamiya amma kai tunanin sanda aka saukar da qur'ani to kuma kai tunanin shi ma qur'ani yana bada labarin wani abu ne da ya faru shekara dubunnai kafin shi sai ka san to ba mota maka ce to malam me sayyara sai ka ce to sayyara dai mun san sayyara amma sayyara a qur'ani ba mu santa ba ya fi maka zaman lafiya saboda haka abin da yake cewa in qultu fi kitabillahi inda zallan larabci ne ko me sai ka faɗi mata duk ma yadda ta fanjama ba matsala amma qur'ani ne yake tsoron kai ya faɗi kaza Allah ya kiyaye malam yake cewa sahabbai duk da wannan irin kwaɗayin nasu fa eh amma kuma suna da tsananin tantancewa da tabbatarwa game da abin da suke ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka fakanu la yuhaddithuna bi shay'in illa wa hum wasiquna ba sa ba da labarin komai sai suna da tabbas min sihhatihi game da ingancin shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala yaqbaluna min al-akhbar illa ma arafu sihhatahu sannan hadisi kuma ba sa karbe sai wanda suka san ingancin shi wa subutahu da tabbacin shi wa hadhihi namaziju min aqwalihim ومواقفهم ومواقفهم في ذلك mala ya ce ga 'yan misalai ma game da maganganunsu da kuma irin matsayinsu game da haka misali jama'a umar yana cikin gida sahabi abu musa ya zo ya sallama ɗaya biyu uku umar bai amsa ba sai abu musa ya juya ya tafi umar na fitowa sai ce wa jama'a ba yanzu na ji muryar abu musa al'ashari ba aka ce eh ina yake sai ai ranka ya daɗe da ya sallama uku baka fito ba sai juya sai ce ku bi bayan shi aka zo da shi ya ce dan me baka zauna ka jira ni ba ya ce a naji annabi ya ce mutum ya sallama uku ba amsa bai juya ya tafi ce dalili ke sai ce kai din ya ce eh ya ce to kaje ka kawo waye kuka ji wannan hadisin tare da shi ya ce in ba haka ba sai ne ma bulala na farfasa bayan ka sahabi ne shi fa abu musa al'ashari ba wai yaro bane dan shekara sha uku balle kaga ana farfasa baya dattijo ne shi ma cikin sahabbai ya zo ya miƙe cikin anguwarsu abu sa'ide ya musu gaisuwa ya ce jama'a ku taimake ni na faɗi hadisi yau umar ya ce yau in ban kawo wanda ya taɓa jin hadisin nan ba zai mun bulala ya fasa mun baya waye ya taɓa ji sai wani babban malami cikin anguwar ya ce duk jama'ar da ke zaune nan sun san hadisin nan idan haka wannan hadisin ba ma sai an haɗa ka da manyan malamai ba ga wani ɗan yaro nan abu sa'idin al-khudri shi kaɗai ya ishe ka to sai ka dubi wai abu sa'idin al-khudri a cikin sahabbai ɗan yaro ne ɗan islamiya ne amma kuma kai ka duba tunda kake hadisan shi kake ji da yawa ko kun fahimta shi ya zo ya yi shaida shi to wannan me yake nunawa sahabbai suna da tasabbut ko to ga wani littafi ina fatan kafin zuwa gobe a samu waɗanda daga cikin ku za su yi kokarin zuwa su karanta shi zan aje mana shi anan ga shi ke cewa wujubu tasabbut fi riwaya doktor asim ibn abdullah al-qaryuti wani lecturer ne professor a jami'ar islamiyya a da asim dan abdullahi al-qaryuti ce wajabcin tabbatar da riwaya kafin a faɗe ta to za ga ya tattaro maka waɗannan maganganun waɗanda za mu zo karatu na gaba a zauna a tattauna su ba don kuma ba don ka gane gaskiya ne sahabbai sun fi kowa son isar da sunna kadeji da kare ta ko amma kuma ba haka suke faɗin ta kawai ashwa'iyan koyaya ba haka siddan sai ga kaje yanzu za a ƙara maka iska a babur da ka yi magana sai ka ji kawai mai buga iska ya ce maka bayan annabi ya ce kaza kai eh ka kwana shan shalusho ko kun fahimta wani sai ka gan shi bugagge ne ko kuma kawai ana shirya a rediyo kawai sai ka ji wani ya ce to ala gafata malam ai ku kuka ce mana annabi ya ce a rinka yin sadaka gumba da waina duk ranar juma'a da safe sai ka ce kar kai kara sai ka ce a'a ni ban ce muku wannan hadisin ba don wata ran muna shiri a tashar DSTV wani ya bugo to ala gafata malam ai ku ne kuka ce mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ɗaura aure da kulhuwar lahu sai na ce a ni ban ce haka ba ban taɓa ce maka haka ba in ka karɓi ya yi ƙarya ne kai kuma kana tabbatarwa saboda an girmama ka an ce ai ku kuka ce mana kai kana ganin girmama ka ne a'a yanzu ya dankara shugaban ƙasa zagi a rediyo ya ce to algaba ta malam kuka koya mana eh cewa za ka yi a'a ban koya muku zagi ba saboda haka ku kiyaye jama'a Allah